inda mahaifiya jiki na mata dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da takwas. An abi Huraira radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Ina ya Rasulallah sai aka ce wa annabi ya ma'aikin Allah aka ce ya ma'aikin Allah man akramun nasi inna Allah ya ce inna akramakum inda lahi attaqu inna Allah alimun khabir mafi girma da kima a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ba wanda ya fi kuɗi ba wanda ya fi tsoron Allah shi Allah yake kiman dawa to sai sabai ka ce wa akramun nasi قال يا النبي يا قوم وانت يبقون سورة الله فقالوا جيتا بيت كتير ليس على هذا نسأل يا رسول الله باوانا مشي كم بيا قال يا النبي يجي ويوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله sai to shi da annabi Yusuf annabin Allah ne ibn nabiyullahi dan annabin Allah kawai يعقوب عليه السلام ابن نبي الله لو كما با إسحاق عليه السلام سيدي ابن نبي الله لو كما با النبي إبراهيم خليل الله saboda haka mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja shi ne annabi yusuf alaihi salatu wa salam ƙarin sai bai ta ce ne ta ana haka na ƙarin ya rasulallah ba wannan muke tambaya ba kaga dai wannan ilimin ai sun gama samun sa sai suka kara gaba kana dai ce ba an ma'adin al-arabi tasalu to kuna tambaya ne akan ma'adin ma'adin abin da ake nufi shine tushe asali to asali tushen larabawa kuke tambaya a baku labari kuna tambaya ne akan tushe me asalin larabawa shine ma'adin al-arabi أي أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها asalin su da suke jinginuwa zuwa gare shi ke alfahari ne don a gurin balarabe in mutum ya zo bai iya faɗan na sama su sama da goma ba ko lissafin sa ba sai ce shi wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane to in ka kasa faɗa ka zai a guda biyu uku da muke yi kai ko mutum ana da jira sai ka rufe mutane bai ba kamata na saba ka ba kai sai ka kawo na saba ka to saboda haka sai annabi yake da su to kaga tunda suna albahari da tushe bari ku da amsa da ya ba su yace khiyarun fil jahiliya sai annabi yake zababbun su ne a jahiliya khiyarun fil islami kuma su ne zababbun suka shigo musulunci amma da shari'i idan faqahu ko idan faqahu da ana bada kafin ya kai mata zama ko kasara idan faqihu ko idan faquhu zababu a jahiliya su ne zababu suka shigo musulunci ba amma idan suka fahimci musulunci in sun fahimci musulunci su ne dai har yau a yadda suke a jahiliya ga wata ya taruwa aina cikin jagorori wanda suke da jikin abubuwa a lokacin da abin da ya jazo su jagoranci amma da ya dawo musulunci ba kuma sai ƙara zama jagora. An fahimta da kyau ko? To wannan shi ne maganar da ake. Lokacin da yake kafirci komanda ne, da ya dawo musulunci ba kuma komanda ne, amma kuma ya fahimci da musulunci. To shi ne yake cewa kamar wannan da ya kawo wace ma yi kalu min al-hadith abin da zamu koya ga cikin hadisi na zarra na farko zikir ba da balagi da sayyidi na yusuf an bajan wata daga cikin falalan annabi yusuf alaihi salam wa annahu akramun nasi ala allah ta'ala shine mafi daraja mutane a gurin Allah madaukaki na biyu akramun nasi inda allah ashadduhum khashyatallah a shi wanda ya fi kima a gurin Allah shine wanda ya fi tsananin tsoron Allah in kana da tsoron Allah to Allah yana kimanta ka ko da rigarka da wando ba iri ɗaya bane na uku sharafin mar'i islami ne wa ma atahu Allah ta'ala min ilmin wa hikma yadda Allah yake daga mutum an gane da musulun da musulun da kuma abin da Allah ya ba wa mutum na ilimi da hikima to wai na abubuwan gaba ɗaya su tuke ne shiga musulunci kima ne samun ilimi da hikima ma in wato kima ne wa man yuta al hikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda Allah ya ba wa hikima to za ga Allah ya ba shi alheri mai yawa wannan shi ne hadisi da ya kawo karkashin balala annabi Yusuf alaihi salam sai balala wanda za a kawo na karshe a cikin fadail ta wato kitabul fadail sai sai babu min fadail al-khayr ko qadr babu ne da zai bayanin wani abu daga cikin falalar annabi khadr wanda ba hujji ke cewa alluru mai rigar ruwa alluru wai wannan da kai zaka jin an zo ana ruwa Allah ya ce mu ke mu yanzu an dena ai wannan ke da zan ce ni ba za ku ji dalilin hadisi mai lamba ta dubu daya da hadisi al wa kamsu mi'a wa tis'a wa talatu hadisi mai lamba ta dubu daya da yi biyar da talatin da tara har ubay bin ka'ab radiyallahu anhu an zango daga ubay dan ka'ab Allah ya kara masa yadda yana cikin wanda annabi yake khudul qur'ana min arba'a ku koyi qur'ani gurin mutum hudu annabi yake ubay bin ka'ab abdullahi bin mas'ud معاذ بن جبل وكان مولى ابي حذيفه wayannan guda hudu annabi ya mutu tasiya cewa kwararru ne alqur'ani kowa ya je koya a gurin an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kira da an jalla tabbata a gare shi kama Musa annabi khadiban wata rana annabi Musa annabi Allah ya miƙe na hutuba fi bani Isra'ila a cikin bani Isra'ila cikin banu Isra'ila mutanensa sai ya tashi ne musu hudu ba. Fatri da zato da karatu ya yi daɗi, ana ta tashi, ana ta jin daɗin karatu. Fatri da sai aka yi masa tambaya ayyun na sai a yau. Wa ya fi kowa ilimi kamar irin mutane sai an yi akwai wanda ya fi wannan bawan Allah ilimi. To ai dama duk lokacin da Allah ya turo wani annabi a wannan lokacin annabin zamani ya fi kowa ilimi. domin shi da waye yake yi to sai aka yi wa annabi Musa tambaya ainihin lati a hada waye ya fi wani ilimi a cikin mutane ko waye fi kowa ilimi fa kana fi shi ana a'ala na fi kowa ilimi annabi Musa ya faɗi wannan wane mu fa a taɓa Allah alai sai Allah ya zarge shi akan wannan karba bai ga da jikira wa Allah ba yace yawwa ka bai da ake cewa Allahu a'ala ko bai za bai jingina wa Allah ba ba ka wallahu alaihi da Allah ya zarge ni idan Allah ya ma baiwa ka zama mai kankan da kai ko ta ini domin zai jarrabe ka yanzu ba ko wani fanni za ka ga mutum nawa ne wanda ka sani da a tajirai ne masu kuɗi yanzu ba mutum nawa ka sani la ta abdu wa la ta mutum nawa ka sani wanda suke da mulki yanzu ba za ka har kojuwa ke nunowa yanzu ba na ganin wani kilif tsohon gwamnan da kwata ya zo a yanzu tun da ba ta yi wata shi ba ta yi kana zama tsaye har zaman da ya amma an zo taro yanzu gwamnan ya zo ana ture shi haka zuwa wata kai a ya mu kenan zuja wani ha bai da nan haka ake wani shugaban kazawa saboda kai ba kai bane to haka Allah madaukakin sarki yake a kansa kowane abu Allah ya baka doke ka kankan da kai a kansa kowane iri to sai Allah ya tsare ma mutunci ka kuma ya kare ka me yasa idan lam yarud da ilma ilayhi Allah ya rage saboda bai juyar da ilimin zuwa ga Allah ba fa au Allahu ilayhi sai Allah ya mawa wahayi shi annabi Musa kenan cewa an أن عبدا من عبادي أكون باوى cikin bayina bi majma'il bahrain yana nan a mahadar kogi guda biyu shine ba da nake ta fada a yi nan wacce suka ce tsakanin Faris ne da Rum ta bangaren gabas a nan kogi ne wasu kuma ka ce a guri ne a Sham wani kogi ne a sham wasu kuma ka ce a yana afirka ba gurin a afirka yake shi wannan gurin to amma gaba ɗaya babu nan duka yi da hali an gane ko ɗanja cewa wani ba su ce yana ɗanja ta ku yi suna a ɗan jigo to saboda haka wannan shi ne to sai ce kowa alamu yinka Allah ya ce ka tafi gurin da ɗauko ka ya fi ka ilimi aka tura annabi Musa kalimullah duk da kake ba wanda ya fi ka ilimi tafi gurin da ɗauko karatu yana can in ba ma zan yi yana gurin ba ka ruwa ka je a nan za ka ɗauko karatu gurin ka ne ya rabu yadda ya ubangiji wa kai ba bi ya za in gane waye ki ya yake tun da wannan ki ba fakila da wuce aka ce da shi ke kai da kowutar ka je ka ɗauko kifi shi nikkar ka saka shi a kwando irin kwandon da ake tafiya da gina masu kifi mai hannu ka riƙe an fahimta da kyau ko kuma kifin wanda ba an riga an yi masa banda an bankare shi an ko kuma an sa maki jiri ko an busar da shi ka saka a cikin wannan kwandon ka yi tafiya da shi ne guzuranka to فإذا بقته فهو فإذا فقدته فهو تم aka ce da shi da zarar ka rasa kifin kaji da yake ka rasa to nan ne gurin a nan ba ya tambaya bai san shi ba ina sai aka ce mata ga destination din da zarar ka rasa kifin ka kaji da yake ka rasa to nan ne gurin a nan zaka nemi malamin فهو ثم ثم با ثم با ثم بفتح السا شيني هناك ko هنالك matsayin sama amir to aka ce can ne gurin kan talaka sai da bi wanda laka bi fa dawo da da bude wani yaron da ake cewa yuka bi nun ibn matta wa hamala hudan inidan suka dauko kibin su ƙarin jiri ga gaba a sama kake aka ce ba in ji ƙarin wanda za a iya kudiri da shi kwana da kwanaki ana kudurar tsoka ana ji suka ɗauko hujjun da filin janin cikin kwanto hatta kana inda suka sa a sai da suka je gurin da ake kira gurin wani fa irin dutsen nan fali ne gini a ƙasa dutsen guda a baƙatin sai da suka je wannan gurin wada rubutuhuma to guri ne da yake ruwa tunda kan gaji da tafiya sai suka ajiye kawo ga zawo niji suka danka gingida su bi wala wa bi bati ya bani ban salla al-hut min al-mutta to gurin da suka yi baki wannan ruwan da yake gefen inda suka tsaya akwai ruwa da ake kiran sama'ul haya shi kuma ruwa ne ruwan rayuwa ke kiransa in dai ta ambata abu zai miki da ruwa ya yin gaggaro wannan da ruwan fice ke na kogi ya gaggaro yana zuwa da ya taɓa kifi a cikin kwallo kawai da ya miki sai rage dawo kifin guzuri yana samun rage dawo ba sai mai kuma zai zauna ne kawai da ruwa kawai zai tila ya koma ya ci gaba da harkarsa a cikin ruwa kaga Allah ya ce miki kibiyar ya mutu ya dawo to wala ban sanna shi ne dai ba wuce daga ne zamu kalmar tilale yawa ba eh tilale asalin kalmar larabci eh ban sanna al-hudu min al-mithl wacce kala sabilahu kibiyar kama hanyarsa ibada cikin kogi tarabar aibar lakan ya kama hanya kawai ya yi ya gudu وكان بموسى وبداه عجبا شي النبي موسى da shi da yaron nasa yi shau bin nun ibnu matta duk sai ba wake ya kama ya fi bi busheke zai dage gudu ban tana ka ba su yadda lailati ne ba kawai dai suka ci gaba in tana ka ai suka tafi su biyu a sauran dararen nasu wa yau ma da kuma yinin nukan ka ci gaba da tafiya falamma ba yayin da gari ya waye kara musa ne fata annabi musa ya ce wa yaron ka mu ayyusha bin nun ibnu matta adina gada ana ka kawo mana abincin mu na safi za mu yi gane laqad laqina min sabarina hadha nasabara hakika mun haɗu da wahala a wannan tafiyar ta mu walam yajid musa masan min al-nasabi annabi alayhi salatu wasallam yace wajen wahala da tafi annabi musa ba ko kaɗan hatta ja wajen makanin da biyu mai rabi a sai da ƙetar gurin da aka umarce ni ba ana cewa yi da ji da zarar kun ga kifi ya bata to a nan ku nemi wa kidin wannan bawan Allah malam a nemi malam a can to amma gara kifi ya bata kuma ba su nemi malam a gurin ba shi ne annabi ya ce Allah madaukakin sarki bai sa sa zan buta sun fara shan wahala ba a sai da ta ƙetare iya iyakar da aka bar shi ne malamai suka ce tun lokacin da mutum ya ƙetare umarnin Allah ko na annabi to ya shiga wahala shi za a gaba wahalan na irin mai bid'a domin tun lokacin da kai wa annabi ke biya ko Allah madaukakin sarki to wahala za ka yi ta jawo ka hinna idan ma a bidu bin amalin za ka faɗi Allah za ka yi ta tsammanin ayyuka alheri kake a duniya amma da ka je lahira sai ka yi aikin banza kai na bai da rane ga rane a ce to waye zaka shi ne wahala ai ka aje ki ba kawai a nan yanzu kafin ka tere wannan yau ne zo ya kwaje mai da ke kofar gidanka sai ba kai ka tashi ba yana zuwa kai ya zo a jiya ya ce waye zaka ni na ce ka kwaje mu laifi ma kai ko ba so yi mota misali kana aje mota wani ka biyo irin guraren da ake zuwa a gefen guri kawai ka je ba mu ta guri ba ka sani ba kawai je wani wanke ta kana gudu ya je ka ce don je ni na saka ta ba ni na saka ba ko masu takalma ai ga ji suna wayannan za ka je gurin bakunta a daban wanki da wanda za ka kawo yanzu mutum ya zo gurin masu nan wani mota ya aji ya ka kawo mutum amma kai nan ba kawai taro ka je ɗaurin aure kafin ka fito wani yawon wani ma kuma ke za a bace umar gari cewa ka kasa wa mota wai ce duk ka sa mata da wai ni ne ka taba mun mota ya hauka da fada shi ne na saban nan shi ne alladina dalla ta'ayyum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a idan ban ma da abin alheri suke nan ko duk ba na don ba Allah ne ya saka to shi ne ma da yake cewa annabi alayhi salatu wasalam ya gaya mana cewa ba ta haɗu da wahala ba har sai da suka ƙetare gurin da Allah ya bada umarni aka ba su umarni fa qala lahu fatahu sai yaron da yake jiki yushau a ra'aita shin kana gani in awaina ila sakra yayin nan da muka wato muka tattaru a gefen wannan fadin ko kuma ba ba kana ganin ko lokacin da muka zauna a gefen fadin nan fa inni nasitul huda domin malamai suna cewa shi mun yau a lokacin da kifin ya tilare ya gani amma kuma sai shi ɗan ya manta da shi yin wa ubangidansa bayani domin Allah yana so wani abu ya faru gashi nan sai yake nasitul huda ai na manta wannan kifin dan gurin a cikin aya ya ce wa ma sani wa inna jilal al aqwa ko fata kala sabila hu bil bahri ajaban saboda haka sai ce na manta kifin kada Musa sai aka Musa yake zai ka ba kun da nan ai nan gurin muke ne ba ai nan gurin ne da sunan da Allah yake mu dani malamin mu nemi malam wanda zai koyi da ni karatu barkar da sai suka fiyo ala asarihi ba abu da ta wanda suka bi suka rika bin cewa nan muka fito sai suna ganin takun gabo sai aka juya suna bin wato kasasa suna bibiyar gurin wa qalat li ukhtihi qutini bibiya kenan shi ne alkasa suratul kasas ba labarai yake biyo bibiya an gane ku saboda haka sai kawai suka bi wannan gurin falan manta haya ila sadra yayin da suka tike Allah ya taimake sun dawo daidai gurin da fatin nan yake inda suka huta idan rajulun mutajjan bi sauri kawai dai suka hango wani mutum ya lulluɓa da wani barko a wata ruwa ya aka ce barko kore ya lalle kansa ne au kala ta sajja bi sauri ko kuma ya lulluɓa da wato bi sauri da tufafinsa ka sallama Musa kawai annabi Musa yana ganin su sai je masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah fa qala khadir sai khadir ya ce wannan khadir din ba lakabi ne malamai masu bin diddigi sun ce sunansa baliya ibn malkan shi ne sunansa baliya ibn malkan ba baliya ba baliya ibn malkan eh shi ne sunansa wannan lakabi ne khadir halluru da ba wuce yake fada khadir saboda haka sai khadir yake da shi wa anna bi azika tara kai ko idan kuka san sallama a kasar ka shi ya san dai ba su san sallama ba idan kuka san sallama a kasar ka a garin da kake fa kana ala musa yake wa khadir ni sunana annabi Musa ni ne Musa bari ku ji ne cewa bakala da yake Musa bani Isra'il Musa annabi ba wato Musa annabin bani Isra'ila shi قال نعم انت كويس قال سيدي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ yanzu dai fara nema albarka shin attabi'uka za ka bani dama in bi ka annabi Musa ya tambayi kidin bariya ibnu mardan za ka bani dama wato in bi ka ala an tu'allimani cewa ka koyar da ni min ma'ulin da dan kai da abin da Allah ya sanar da kai hikiman da kake yadda ni tsara sai ka kabi da shi dake na ga nan da shari'a ba iya saba ba za ka iya hakuri da ni ba za ka iya haƙuri da ni ba domin yawa kansa zuwa ga analysis ya zama yi yauwa yace ba za ka iya haƙuri da ni ba ya musa ya ga annabi musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamani domin ni Allah ya koyar da ni ina kan wani ilimi da Allah ya sanar da ni la ta'lamu anta kai baka san shi ba wa anta ala ilmin allamaka Allah ma ta'lamu kai ma kana kan wani ilimi da Allah ya zanta da kai wanda ni ba ban san shi ba hajiyar da abu ne shi ne duk wanda Allah ya ɗaukaki zargi yawa wata baiwa in kana so ka zauna lafiya ko ɗan muratis ne kai ka ƙware a wani abu wani kuma Allah ya mabai wani wani abu to ka bar mar abinsa cewa ya iya wannan abu sai ka zauna lafiya ɗin amma idan ka ce kana ganin kai da tsaron ne kuma kai ka sani to ba za ka kware a komai ba abin da Allah ya yi wa wani baiwa duk da ka gai ya so ba kan da ɗaya ba to Allah yana so ya gaya ma cewa ko a ƴaƴan ka ba sai Allah ya yi wani baiwa jikan ka ya manta wata baiwa da kai baka da ita to idan mutum ya gamsu da wannan to za ku ga ya samu ilimi da yawa to a nan nake so ku kalli wani abu kun ga nan ba cewa ne mun ba ne wasu daga cikin su bayan da suke cewa ai annabi Musa a nan aka samu wani da mun ba ne ga ilimin kadir ya san shi annabi Musa da zai ne yana cikin kalimullah yana cikin ulul azmi a to ai sai ka bada amsa ga abun ma a yi za cewa ya an ji kalibin da yazo cewa ya kana kan wani ilimin na san wani ilimi da kai baka san shi ba Allah ya sanar da ni kai ma kuma ka san wani wanda ni ba ban san shi ba domin za ba ku cewa annabi Musa shi ma yana da ilimin batin domin shi ma yana da ilimin da akilin bai sani ba ai sai aka makale da iya kadar kawai akwai dalili saboda su a gurin su kafin ba annabi bane za mu zo mu ji magana a ƙarshe wanda wannan magana kuma ba ta da kwali za mu ji dalili sai yake cewa kana ta ta jini min ja Allah sabira sai ce da ya Allah zaka same ni da hakuri ina mai hakuri wala asi laka amra ba zan saba ma akan kowane irin al'amari ba ban tsara ka kaga ya tafi uzurin kenan sai suka tafi yamshi ya suna tafiya ala ta'ilul bahari a gafar koki gefe shine ta'ilul bahar laisa lahu ma sabila ba jirgin ruwa tare da su wanda za ta hau amma da fihi ma sabila tun ana haka sai ga wani jirgin ruwa karamin jirgin ruwa zai wuce fa kallamu an ya amiruhu ba sai suka yi musu magana cewa su ɗauke su ba wani ba da kabe su wani masu jirgin ruwa suna jiwa sai suka gane kabe shi hannu ta ta wani ya hannu da su sai sai suka gane ba amaluhu ma da gairi laulin sai suka ɗauke su ba tare da lada ba ba tare da lada ba ba ja a wasu suna cikin tafiya ba wa ƙara harfin tafiya ko haka ne yau ba ja a wasu ba wa ƙara harfin tafiya kawai suna cikin tafiya sai wani sai wani me ake kiransa tsuntsu ƙaramin tsuntsu shi ne a wasu sai kawai ya zo ba wa ƙara harfin tafiya ya sauka a gefen jirgin ruwan nan ba da ka sai ka tsaka na karatar abin nufi sai ya saka bakinsa dogon bakinsa ya zuko ruwan zuka ɗaya au na karatar ko zuka biyu ya ba da a cikin kogon ko a cikin kogin ba ka da kafin sai kafin ya biyo ya kalli annabi musa ya musa ما لك علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة كنقرة في هذا العصور yake da ilimi da da iliminka ba zai rage wa Allah komai ba zai rage komai daga ilimin Allah ba ko ka kwatanta ilimi na da haka da ilimin Allah bai rage komai ba daga da ilimin Allah ba daukakin sarki fa sai kamar yadda wannan tsuntsun ya zo ya dan take ruwan ya zuka da wannan tsuntsun ya zo ya dan zuke ruwa a kogi zai rage ruwan wani baki zai ce to haka ilimi na da zaka yi a wajen ilimin Allah ba amma da kazur kabiru ana haka an gama da wannan karatu da bari domin yanzu ba ya fara baki karatu ya baki doka a farko yanzu kuma ya fara baki karatu ilimi na farko shi ne ilimi na da zaka ka sani da abin da zan koya ma dangane da ilimin Allah ba komai ba ba sai kamar yadda wannan tsuntsun ya tafi ruwa a kogi ya yi zama kaga bai rage ilim bai rage kogin da komai ba ba ka ilimi na da naka a gurin a ilimin Allah ba wajen zargi bai rage wato ba komai ne ka kwatanta amin sai yake cewa to ba mada ai ba kasada ba kasada da kadiru ila nau'in min alwani sabira ana haka kawai ana cikin tafiya an gama da ilimin tsuntsu kawai sai a kazin kawai sai ya baci kalanki daga cikin kalankan da aka haɗa jirgin ruwa da bana za a yana zuwa da ya mallaki ba bai sai kula ba yanzu balanci guda ya kalle a cikin jirgin ruwa bai zai faru ruwa ya shigo duk ba a kasa ba sai ya kalle shi saboda haka bayan bayan ya balle musu wannan fakara musa ya ga musa ya ce qawmul amaluna bi ghairi nawlin ababa wa Allah ga mutane sun dauko mu ba tare da lada ba ai bi ghairi ajri sun dauko mu ba lada ba tare da biyan kudin mota ba amma da ila da bi nake fakarta shine akarta hali dubri ga alaha shine hisu doma lakan ji da shi'an imran ko nukuran nukuran saboda haka yace kawai ka za ka balla wa mutane ba tare da wani laifi ba don kowa ya jirgiya domin ruwa ba da shi kowa na ruwa kowa ce kada yake wani abu za mu kyale ka ba ka zo da abu a dole ma ya mamu tsari ya ba da ja ya ba da ja kuma bayan an gaya maka a farko cewa sharadi na kaza ne har yanzu wannan ka'ida haka take in kana so ka muri magani in ka tafi gurin zakka za ka gaya maka cewa mal da Allah ina so in saka to shi ne tambaye ka yace ne ka karanta in ka gaya mar sai ce to ina ganin kaza ya kamata ka karanta idan ba ka je da cewa ga abin da kake so bai saukin kai zai kyale ka amma ba za ka samu fa'ida ba kwata wata ba za ka samu fa'ida ba kuma ilimin ka waje albarka mai yawa shi ne ba da ka ce idan ka je yake kaza za ka fara har ba wani hadis kan ka ce ai kai ka taɓa biya ai na kyau idan bayan ya tambaye ka cewa kayi arba wani hadis cewa sai ka ce kayi ko ne da da ga a bangaren hadisi wanda littafi ke ce ka faɗa to zai ce to kaza ya kamata ya zaɓa amma ko da ka yi yake shi za a sa ka yi da aiki wannan yana ɗaya da cikin kowa in shi ne hikima ta alil muta'allim ko kuma idan ka ɗalibi da ilimi wa'annan su ne abubuwan da suke tsora mutum a yadda ya kamata mutum ya zama ɗalibi kuma karatun ka yi albarka ba yawa ba sai ka karatun ka yi albarka yadda da ake tsammani to bari mu ji kafin mu zo wannan kawai sai yake cewa qala alam aqul laka innaka lan tattabi'a ma iya sabra malam sabir yace da annabi Musa ba na ga ba ba cewa ba za ka iya hakurin tafiya da ni ba ai kaga daga cikin malama hadisi akwai wanda shi shi kuka je daukar karatu kare kare yake ka ko muku bai ba da raka ku habba kin gidi in ba ya san karatun wallahi da kuma mara ya ce gobe ba karatu zai kyale a cikin malama hadisi a kowanne in kai rajin ladabi bai maka yi ne ba ke kama ma yi ne kuma wallahi gobe za su dawo shi wancan bai karan yadda suke yi zau da lafin karatun ba sai a zuwa ce su su goma za a so karatu sai a ce waye yau zai sakarfai ne yau ne ce zai ko idan ya je kare ya biyo ki idan ki kare ya biyo ki ya bi ki duk sauran jaran sai su shige sai a je a zauna ita kuma kai ya ku zauna ba ruwan ta domin ya mata tare ne kawai duk wanda ya zo ba da hannu ka zo kawai ki raka ya kofa saboda haka sai a zo a zauna shi ne yadda guda ne ba sai a karatu yau ya yi da jirin sun fito su su koyi da shi ka ai ba kamar karatun malam ba saboda haka haka ake karatu shi kuma ma da ya fito ya gansu zai karatu kuma wallahi ba su tada ba sun hakura da wannan dabi'un nasa sun kuma amfani da ni bai wanda Allah ya masa haka in kana bibiyar ɗaliban wato malaman hadisi musamman su za ku ga irin wahalar da suka sha kuma suka yi hakuri akwai wanda za a yi ta zuwa sai ku wata kuna zuwa ba ruwan da zai zo ya ganku ku gaisa sai kuma ya yi gida da kwanciyarsa so yake goya a ko professor za ta haka a jami'a ku tambayi ɗan boko wanda ya rubuta abubuwa akwai professor da zai je ko ya kan ya ganka sai ya koma ya ci gaba da aiki wallahi yau ba zai saurare ka ba ko supervisor ka wanda aka so so yake goya kake sai ya gama gwada ka sannan sai ya ci gaba da karɓa aikin ka to muke a rayuwar duniya ma ban da ta ala ira to mu je zuwa yake ba za ka iya hakuri da ni ba kana da yake la ta aqibi bi ma nasi malam kada ka kama da kai da abin da na shafa duk da za ka aba kan da mu hakuri kun ga yayi abu da jaji din fa kana til ula min musa ni diyar yace karo na farko na da annabi musa manjuwa ce fattaka ka yace ci gaba da tafiya duk da haka malam ya ga hanzari لا نبو موسى فإذا غلام يلعب مع الجلمان kun ga za zo ne su daga jirgin ruwa sai shiga gari suna shiga cikin gari kawai sai suka ga wani yaro yana wasa da sauran yara ba kana kafin biraji yana halahu kawai a dabu kidin na zuwa sai ya kama kan yaran ta sama ya rike kansa babdala a rasahu biye ne tsinke masa kai ya murtsa kan ya cire da hannunsa Bakara Musa, sai annabi Musa ya ce, a nazarin san zaki yadda bigin ne ba? Kawai sai ka kama mutum, ka kashe rai, lafiyayyen rai da kiyatar wanda ba abin da ya yi da na nafsin ba da hada ya kashe wani rafta ya gaya maka ina ka danja nafsan da kiyatar lafiyayyen rai ba tare da yi ma wani laifi ba ai tsari na jami'in zulu shi yaro da ba ma alƙalami a kansa kawai ka kashe shi قال ألم أقول لك إنك لن تتقي عملية صبرا ما لك جنوب يجي لأنه موسى وانا كي أمبا بلاك إيه حقول انت فيها دليبا وما كي أمبا بعدين أنا كي أمبا جوا لن تتقي عملية فلاك تقي حقول انت فيها دليبا قال سيدي فانتلك عجبك تدي حتى إذا أتيها أهل القرية a sai da suka je gurin wani gari idan da ba ala sai su ce mutanen garin da Allah ku baki ku taimaka ku ba mu muna bukata yunwa duk da da domin kifi ya bila ne abu ba abin ce sai yunwa ce ba abu mutanen garin da sai Allah ba mu ba ku ba a kawai ba mu san ku waje ba ba ku su waje ya karɓar baki ba ba za mu ba ku abinci ba wajen rabi ha jidara kawai sai suka ga to bayan sun bar baki sun hana sa abin suna cin tafiya kuma a garin sai suka ga wata katanga yuridu an ya tsabta tana neman faduwa ba a tsama kawai kafin na zuwa kawai sai ya je daga katangar ya yi kan da ita ya ga dan wata ruwa ya nuna a ba a gyara ilaiha cikin nuni kawai sai da ya nuni sai ta tsaya ka koma ta ya kwanta bai kana sabir biyadi ka gani ai a gyara a gyara sabir biyadi fa'ala sabir biyadi shine kana domin kana tana zuwa a wasu wuraren bi ma'ana fa'ala yawwa sai ya nuni da hannunsa ba a kama hu ya je ya tsaye da wasu malamai suka ce kuma zuwa ya tura ta da kansa فقال له موسى في موسى يجري لو جئت أيضا كاسو لاتخذت عليها أجرا لكنني ما أبياك نادا domin mutane da suka nama abinci kai musu aiki balaki wa majana ai ya kamata su biya kada ha za ta raku bani wa bani kun ga kai mu uku ya bani sai yake to yanzu ba ni ba tafiyar mu da kai ba za ta yi ba amma a ayar yake zaune biyu ka zaune biyu ka bi tawili ma lam tastati alaihi sabra dan baka labarin abubuwan da ka kasa kuri a kan dan baka labari kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ne rahimahullahu musa Allah ya kira annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawajinna mun so law sabara ina ma ya yi haƙuri hatta yi tsafta a raina min amurki ma har a ba mu labarin al'amarin nan ina ma yayi hakuri to kaga qur'ani ya gaya ba hada jira ku bayni wa bayni launa biyu ka bi ta'wi ibadat tasai alaihi saba sai ce amma tabiyatu shi wannan jirgin ruwa da farko makanat li masaki na wasu talakawa ne ya amalu na fil bahri aiki suke da shi a wannan kan ruwa sai kafin ya ce wa annabi Musa ba rasu wani aibaha sai na zo lalata wani bangare na jirgin ruwa sai da wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kull safinatin kasba akwai a hanya akwai wani zanti duk inda ya ga wannan jarabawa ne ga su mara duk inda ya ga jirgin ruwa mai kyau kwacewa ya ke sace kau inda mai kyau ne amma in yana da aiki ba ruwan da ku zai ja da wannan na wata yada ne sai ba ruwan da ku kun ji ne ne kabe na kona jirgin ruwa wannan ilimin annabi Musa bai sani ba sai waye da biyu mutum na biyu shi ne yaro wa ammar gulamu fa kana abawahu mu'minai fa kashina an yuri qauma tufyana wa kufra yace wannan yaron kuma da kuke gani iyayensa tare an bayi ne mu'minai amma kuma Allah ya kallafa musu kaunarsa ko za abin da ibn lukai yake faɗa kenan cewa in ka ko labarin a cikin addabu wanda ba idan ka dauki labarin annabi Ibrahim alaihi salam ai ya ce da haihuwa ko ga gobar mai ji shi kada al'umma ne inna Ibrahim kana ummatan qanitan saboda haka ke haihuwa kuma ya manyanta sannan matarsa ita ma ba ta haihuwa ta ko a sai Allah ya sa aka ba kuwa hada Allah ya ba ta haihuwa ko san dai ita ba kuma ga ta aqima bakarara kun sai yadda kauna take ga ga wanda ya girma bai haihu ba kuma ya samu da asali mai shekaru yana san karanin ya shi za ku mafiya yawa sai a ta kai musu sun daina haihuwa da a ta kawo jikoki gida wani lokacin ma wani tafiya da kansa zai ce ina ya kwana biyu ba a kawo musu mun gaisa suna so shi za a cikin falala da baiwa da Allah zai yi aljanna ai za a kawo yara ƙananan yara wanda za su rika ɗauke wa yan aljanna cewa saboda haka kawai sai yau annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya zanto yana kaunar annabi isma'il bayan hajar ta yi ita ma kuma uwar haka Allah yana so ya tabbatar da wani abu na wannan kaunar da wannan kaunar da annabi ibrahim yake wa annabi isma'il Allah yana so ya wato yanzu ne gaba ɗaya ba ya san ko da ko ke domin kauna tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bin Allah ne mahabba ba to Allah ba ya san kaunar domin Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalilullah to ba ya so kowane irin bangare ya ɗauka ya bawa kansa to sai ce ɗan da kake so je ka yanka shi domin Allah yana so ya tabbatar da ni cikakkiyar kaunar gare shi ba ya san kowane bangare a bawa wa ɗa mafarki dai inni ara bil manani anni abdu abduka har sai Allah ya ce ban zurma na ta wato idan ina kallon ayar da labarin musamman ayar wani lokaci ina ji a tafi abun har sai da jiki na daji dai ka duba ka ga uban ya yi tarar da ya yi ta zai kaɗan da ya daɗe yana yi ba kuma ba duk aka yi zai samu wani ba shi ma haɗin yanzu ya taso kuma ya ga yadda iyayen suke ƙaunarsa da uban ya zo gaya wa sai yace ba bai abin da Allah ya ce ya abin ba alma umar ta tadini ni da Allah la haula wala quwwata illa billah da uban da ɗan gaba ɗaya balamma aslama da suka miƙa wuya kuma shi ne musulmi wannan Allah yake so ya tabbatar cewa wa kulkulu bi sinni kafa cewa ƙaunar su gaba ɗaya wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah Allah yana so ya tabbatar ma da wannan da suka tabbatar da ɗan da uban babu so bane ko ɗaya sai Allah ya kawo rago daga aljanna yace to yanzu ba za a yanka ɗan ba to haka Allah yake al'amarin ku kullum idan Allah yake kai abu ka mika wuya to zai ba kanki fiye da wanda abin da aka sa ka kai din man da ka kai aljanna a wazahu Allahu khairan min lakka da yawa yara ran da za mu yi islamiyya abin da nake cewa wani yazo yace ana yanayi yace an yi yanayi da za mu fada Allah kare na Allah da yake idan dan aljanna kana dan aljanna zai ba shi gidan da ya fi duniya shi ne zai kasa babu wani abu a duniya gidan kada gaba kada da aljanna shi ne gidan da kamar duniya da mu ne ko mu ya mutu ga gidan ka kullum daya abin da ya ko da saboda haka wanda yake da wannan shi zai kasa babu wani abu a duniya kuma na rantse da Allah an kai da shi fiye wata ko mu ya ce ya kai ya ba ku mu je ne ga wasu ne mana wani lokacin da ga wani mutum karatu yake lanta yake amma sai ka jera wani ne mai za mu fita ko kai ne ba za ka fita ba wallahi mu za mu fita kullum ana inda zanne a fili wa ana ma hu idza da'a yadda ka dauki Allah a fili yadda ka Allah tana gare to sai maka talaka in ko ka ji Allah a kaje gani ne to kullum ne wala ka na ba wasu misali na ce na rantse da Allah na yi gini lokacin ba harara ba hariya da yake in ka tafi ne kake haka ne yake da zuwa kai ba sani ba saboda ni ban yadda ba hari ne yake da nauyi ko yake halatta har da ka kai ne to komai in kai da Allah yana yi zai shiga kawai dai imanin naka ne idan ba ka kauce ba sai Allah ya kare ka shine kawai to kun ga wannan iyaye suna kaunar su baka ji na yi wani kyau ba tsofiya da hukuma yace ina jin tsoron to yi mai ɗan in ya girma wallahi sai ya sa su girin da akwai a rana su bi gwari jiya da ni shi ba ka da biya kansa kun ji hikima na uku ba katanga wa amman jidaru amma wannan katangar فقال لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا yake ta wasu wannan katangar kuma ta wasu marayu ce a cikin garin su biyu baban su mutumin kirki shi ne malamin ke cewa in kana so Allah ya kullum ma da ya bayan ka mutu to ka zama mutum kirki والله إن ولي الله الذين تاب الكتاب وهو يتولى الصالحين Allah zai kula da kai kada da mu ɗaya nawa ka bari biyar uku hudu don wasu da yawa yanzu tayin hankalin su shine ɗayan sun sun mutu to Allah zai kula da su kai ne kawai yi abin da Allah ya yi wa yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyyatan dhi'afat aqu alayhim mata فليتقوا الله وليقولوا قولا شيكنا كوي ka ji tsoron Allah ka yi abin da yake daidai Allah ya kula ba kai ba ba mutu aka yaka baka ba ka ji kuma ka zama mutumin jirgi a hanyar da ka haifo su to kai ma Allah ba zai kyale naka ba kan yi yi kokari ka zama mutumin jirgi shi yadda za ka yi yi kokari ka zama mutumin jirgi saboda lokaci akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashin hadisi amma ba zan faɗi wata gaba a nan za ku lura da cewa abin da ya gyaru wato ladabi tsakanin malami da ɗalibi ana buƙatar malami ya zama duk inda malami yake ya yi ƙoƙari ya zama yana ya tsaya da kafarsa in ka zama kallon alama wajen to ba za ka yi abin da ya kamata ba kana da sana'a kana da wani abu da zai kara mutuncinka duk wanda ya zo ya baka abu wannan girmamawa ce da ƙauna amma kan da zama malo in dai ka fahimci annabi kafin daga annabi musa kan da zama malo za ka zama mai kima za ka zama mai kwarjini amma wallahi duk yadda kake da karatu ka zama maroki wallahi sai an raina ka kuma idan ka samu wannan kwanciyar ne na tsana'a mutane da kansu za su yi ba kyauta amma ka zama maroki gudun ka za a rage kana kallo wa'annan da suka gane kadar ne da abokan da yake kullum za su wuce su sauri kamar ba su ganci ba amma Allah Allah ke tsaya idan ka irin wannan ka kiyaye mutuncin ka shi ne za ka ko wani ne yanzu ya zo yana neman taimako kai wa waya da waya kace da Allah ga wani yana neman taimako a taimaka ba da gudu za a yi domin an san kai ba maroki ba ne amma idan ka take gaba a san to je wanda kake ko duk alaƙin da suke ba suna hajewa ran da ka ba da musu ne sai ka ko nuna a yanzu ya ce gashi nan kun ganki mu zai raina wayo wani mu zai tashi ya daula zai ka masallaci yana zai ko aya ka jawo zai ce da shi kake ya ka bude kullum sai ya tuna alai to ko da yaushe kima ki za wa dan in da zo kan ayoyin kaji ina zuwa ma da jabar Allah ya bada rahama da yazo kan nan sai ya yake na rantsa muku da Allah ba wanda yake gudanar da rayuwa ta a karo ko mai duburu ko goshi yace idan kawai su dauka saboda wasu abubuwa da suka faru yace ina da sana'a ina kuma da aiki da nake saboda haka ni nake gudanar yace hadari ba zan biya muku yanzu a gidan haya amma in jabar ya mutu a gidan haya yace to ba wani abu da ke a tajiri ko za a jaba ganganu a ce ai kaza kaza ba wani wanda yake gudanar da rayuwa ta ba ina so mutum ya yi rayuwa ta ba da tare da ma da amur gurin su ma da amur gurin su muna da shi zuwa mu 2019 a a a a Madina a Makka abin da zai ba ka sha'awa ka ga shi yana cikin malamin da da wahala da wata kuɗi ne da muka buge ba amma harkoki yake na mutum kawai abin da kusan da wasu daga cikin ɗaliban su suka iya masu business din da wasu sai aka yi hajjini kamar harkar noma ta wani bangaren kawai sai wasu suke kuna da shi amma ni na sani wannan taimakon aka iya mata shi da da an samu wannan baki ne nake kara sai a ce ma da ya kamata a huta da karatu yanzu ya kamata da je da hudiya da kudin sa yana da yanci ne saboda wannan shi ne karatu ne ba gobe karatun da yanci yake yi ba karatu da yanci kenan amma idan ka gaje ka da bayan wannan gaba wallahi wallahi kana ji kana gani wani da an zai a cikin masallaci zai zage ya ce a je lafi kana eh ma gobe sai ba ka kama ba mu muka aura ma ba akwai malamin da a garin nan suke masa cikin masallaci wasu suka miƙe ana gaya masa cewa ba mun san me yake faruwa a cikin gidanka ba kaza kaza kaza kaza irin wannan a harkar karantarwa ba ta da fa'ida ko yaushe malami ya tsaya da kafarsa ka nemi abin yi ba za ka zama bukawa ba za ka zama ɗan gobe ba eh sannan kuma Allah zai taimake ka ka zama mai wato me yake kiransa mai sana'a kuma duk inda gaskiya ta zo za ka ji kafa ita kawai ba mun koyi da cewa ba domin gaskiya ita ji karatun gaskiya za ka wani lokacin kai ma da kake kan kujera kai ma da daban ba domin ba annabi bane kai saboda haka wannan koyaushe a mutum da izin izin da annabi musa lallai abin da take so ka nuna ana so ka nuna yadda ake mu'amala tsakanin malami da ɗalibi sannan a kan a dunkule saboda suna ta daga wannan abu cewa lokaci yayi a dunkule shine a kafin mafi gaskiyar nan sai annabi ne ba wali ba ne annabi ne na Allah saboda wasu dalilai kala akwai wanda yake wa ma ba'atuhu al-amr yake ba a kan kai da ne ba kai ga nan Musa yana so ya ga mami cewa Allah ne ya sake ko sannan dalilin da biyu da yake wa allamnahu min ladunna ilma Allah da kansa yake mun zanar da shi min ladunna ilmul ladunni cewa annabi ne kun dalilai da malamai da kawo mutum ya koma a ƙarƙashin tafsirin zai yi amma dai zance mafi inganci kawai bai ya yi gudun balkan annabin Allah sannan a za a iya samu ko da kawo duk annabin da aka turo ya fi kowane mutum ilimi a wannan lokacin amma idan aka turo annabawa daban-daban kuma Allah zai kebance wani annabin da wani abu ya kebance wani annabin da wani abu kamar yadda shi ma annabi kansa take faɗa cewa Allah ya sanar da kai wani abu wanda bai sanar da shi ba ni ma ya sanar da ni wani abu wanda bai sanar da kai ba wannan shi ya fi zama dini magana cewa kuma a abu kabir hannun wai yana da hanyar shi ne za ga bahaushe da in ana ruwa in ba ruwa kai ji a fito a rika yawo ana ne ni garin ruwa hannun wai wannan hannun wani shi ne wa mutane ba sai wannan ruwa ta Allah mun gode ba wannan jinka ce ba hannun da yake ruwa ba Allah ba ko ni kafin da yake kula da ruwan sama ba shi yake ruwa ba Allah ne yake Allah ne yake Allah da yake wa baka Allah li baka min qabli kal khuld aba in minka fa hum sadidun duk wanda yake a khadir yana nan bai mutu ba sai kadari ha ku burhana ku in kuntum sadiki duk wanda yake ba khadir bai mutu ba to sai kawo da ni sannan da sai wuce inganci game da muka faɗa khadir annabi ne na Allah tambaya da ni kawai ne yanzu duk da ba kun turo mu tambayoyi kafin sati mai zuwa da akwai za mu shiga amma ina da tambaya kafin sati mai zuwa shine ina labarin ko a suratul gamu da muke a bera na yi wannan tambaya ina labarin yi yau ibn majda shine yau rakiya yanzu mun ce ni da biya da da bi ko a cikin qur'ani ana ta magana mutum biyu biyu biyu biyu biyu annabi Musa da Sabiu ina ka ake bi shine tambaya da zuwa sati mai zuwa mutum ya amsa abin da za a yi bari mu bi wannan tambayar ga wannan tambayar wa kana li Musa wa fadahu ajalan yace malam wani abu ne ya ba a kan Musa al-Adil mafi wani kifin da su ko ko wani abu dan na ga da yake cewa daga baya ya sake tambayar Yushau ya kawo musu abu ɗaya Yushau ne yake ba da labarin abin da ya samu kifin kuma a ila ila wani ila safarati ala ake ila wani ila safarati bai yi nasisu da wuta eh wannan gaba ta biyu Yushau ne ya mutu akan da na tinjir hoda na manta kifin a gurin da kan da ya faɗa masa akan da da yau sannan a kan gurin abin da ya bayar da mamaki na cewa kifin ya tilale a gurin ba su iya tsayawa sun nemi a wannan gurin aka ce su tsaya an ce in ka zo mararrabar kaduna da kaduna gurin da ake tsayawa a kaduna in ka zo da ka tsaya ka yi kaza kuma kun zo gurin har kun tsaya amma kuma ba kai abin da amma aka ce ka bada sako wanda kuka je Abuja ka tana cewa gurin ba za ku bada sako dole kai mamai akwai in kana so ka muri ka koma gurin Ibn Ashur a cikin littafin da azwaru bayan na jami'i wayannan biyun ka dauke su karanta ka sha mamaki a wannan kisa wato akwai abubuwa da ban al'ajabi a ciki kwarai da gaske wannan kuma menene matsayin bikin sauka alkurani da ake yi wa yara dan na ji wani malami ya ce ba shi da asali bai fahimci majalisi ba sosai wallahi mai yana takuɗa abu kaga akwai masu takuɗi yawwa wannan takuɗa ne asalin kura sauka alkurani ana yi don zabura da yara ta wanda zai ce ma aka yi sauka alkurani an yi duk wanda ya jira da lada kaza yana ce abubuwan da ake yin za da musabba da wa muzakara na alkur'ani da ake da ana yi idan ne tuna ka tuna wa kanka wani abu na alkur'ani wannan duk ya halatta za ku da yara kake daga wannan lokacin za ga wato suna rike rike eh wani yaron ma ba zai da makarantar da Allah ba a shi kuma rashin yin abu da Allah ka zalika tunani kabul ko wannan dawa ne da Sufyan al-Thawri cewa ma alifu shay'an akadda min akadda min niyya. Sai da cikin magabata yake zai ne shekara arba'in yana da faɗa da zuciyar su tarda abu don Allah. Shekara arba'in. So da haka irin wani abubuwan yana da mahimmanci mu mu lura da su wasu abubuwan za ka ga ta kuɗa ne sai ka ta kuɗa ne. Ta haɗa gabar da yamma. abubuwan da muka bada ne Allah ya ba mu dadi wanda muka kuskure Allah ya yafe mana akwai wani bawan Allah da ya faranta mana ya zo ya saka za ku ga duk kayan na ada za ku zo ba su cika ba a masallacin nan ya zo ya gyara su gaba ɗaya sannan aka karo ba su na masallaci sannan ga ibada sabuwa babba wanda ta buwata sannan ga balance ina ji ba da zozon mu da ta ko aka fara ga danki yanzu ana yi rabu ga daga baya kullum ni Allah ya gani irin waɗannan nake bukata abokan jami'a in na fi zan wanda zai buɗi kirji ya bukaci ne za a yi ba ma tare da an roƙe ka ba da Allah ne za a yi ana da bukatar wani abu ne na fi take wannan ya fi daɗi sai ka kana da yancin ka ba za ka gane ka kuye ba ba zan ga ka kuye ba don ba ka san ka ne ba amma wani zai zo ya ce duk ta fi da ka ba ku ɗari biyar Allah ba zai iya ba da an fara zai ga da kansa zai gaji wallahi ai ko kasa kake yi ba kullun ka ba mutum kullun akwai ran da yau za ka ce kai ba ka iya yi ba ba zo ya ka yi ba za ka yi kada ba su zo da haka giza kullum da ga yana wannan hatta wani wanda bai kai wannan ba Allah da wannan abu ba kai ba wanda Allah ya sa wani kuɗi ya ba so kawai ke ne bari mu da dubu biyu kawai ba tare da aro ce ka ba je ka nemi gurin da za ka aikin Allah ka ce ga wannan abin da ya dace haka ake yi ba tare da aro ce ka ba a wannan dubu biyu a yi abin da ya kamata in ka gamsu da wanda za ka ba shi ke nan kawai wataƙila wannan dubu yin da aka ba inda kake tsammani kai da abin da ka zo ka faɗa ne bi yanzu da ka zo kai wani abu wataƙila ba shi ne damuwar ba amma da ka ba da wannan dubu yin wallahi wataƙila wani ma zai taimaka wa ita a cikin masallacin ko a makarantar yanzu haka wani ne littafi ya gagare shi za a cewa an taimaka ba an fi ka sanin abin da ya kamata a yi domin kai wani abu ka hango da ba irin wannan yana da kyau la tuwi ai mun ko la ai la tuwi ni wannan bayanin a'a abin da yau wannan da akan matsalar masallaci cewa masallaci da yawa Allah ya fito masallaci duk duniya ba gidan da Allah ya fito irin masallaci to amma da za ta mutu ba wani za ka je ka tarabban ɗakin da ya masallacin da yake sallah yau na rantse da Allah shi ne ayyukan ba hannu ta da rabau ba ka je ban ɗakuna cewa duk yan ban ɗaki za a yi sallah a cikin annabi ya ce duk gaba ɗaya ƙasa masallaci ce wanda ba kawata wanda ba in ka je ban ɗakunan yanzu kana guda ƙasashen kai ba ƙasashen waje a gidajen masu kuɗi a garin kuma akwai ban ɗakin da kake shiga ya fi ɗaki gidan ku kyau don wani gurin za ka je karta ba na wasu misalin wanda ya je wani da muke tafiya da wani ya shiga wannan yarsa ne wani da na kuma a cikin da yake yarsa me ne da na ba kunna bamba sai da dauka ya sa ya tura wata alƙar da ya ga alƙar ya ce wata wani bamba ne yake kunna ya ce saboda ya zo guda biyu yace kwamfan da ake kunnawa ta daina zuwa ne sai rika ce in dai murnawa za a yi yace to wannan shi ba haka yake ba sun zo kuma guda biyu ya rasa yadda zai sai ya ɗauka yana ban ɗaki muka je masa dariya ya tura aka yi bayani kaza za ka yi ba ne zai wani ba wanda za ka nuna hannu bane ruwa ya ce to ga duk jan wannan gurin ba kai sani sallah ke wani wurin sunan sa ban ɗaki ba kai sani sallah ba to ka zo wani yadda yake kula da mataki baya kula da masallaci wani zai zo yanzu ya tara an manta ba kulla masallacin nan ba in aka yi rabin za a sai kirawo ba zai rabe ba zai kira da jala da kuke yin kumbar da masallaci ai sai ka rabe idan ka rabe ka kirawo wurin da suke kula da gurin ka ce na ga masallaci a buɗe amma na tura koma ba mutum saboda haka ai kokari a wannan shi ne daidai amma mutum zai zo ya ce wai ba a gara masallacin nan ne wai ya gano yara kakin Allah ne ba. Ɗan ba da abu ka nemo da kuma ba ka gani wanda kuka fi. Wai na abubuwan duk da bukatar su mu gyara. Ka bi ni wallahi yadda muke mu'amalantar wasan shi da annabi yake wanda ya dauke dan dugo na da shi a masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna. Saboda haka ya kamata koyaushe mu dauko muna kula da masallaci kuma mutum akwai na rafu misalin bawa Allah da aka ce babban mutum da ya zo to a hanyar katsina wani masallaci kawai ya tsaya ya sallah dalilin tsayawa ya sallah a wannan gurin yana gani ba ta dalili isa mutane wallahi ba su wasa ba masu kun da kuke gani kuna cewa ku ta nan ba ta nan kai wasa ba za ka ta nan din ba Allah zai ta nan kuma ya ta nan domin na ga ya wannan ce ba inda Allah ya taba zargin duniya a guri ɗaya biyu uku Allah yake da jin dukiya ya baka da in abu da yake ko dai baka hujja zakka ko kuma ta haramce abu da amma kullum inda Allah ya ka dukiya na ba da Qur'ani ko inda Allah ya ka ce wanda yake ba inda Allah ya ka bai wanda ruki ga ga yawa ba ka da aya ko da inda Allah ya ka ruki wallahi amma kudi kullum yawan sa ake to saboda haka idan Allah ya baka dukiya ba wa Allah nan da ya zaka kawai ya kalle da yin gurin yace wallahi ni ce masallacin akai akai kalan masallaci yana tsaye da cikin manyan masallaci yanzu a garin maganar da ake kin ne ban kauye ne kawai ya tsaya za su tafi da ruwa tsaya a sallah yana zo ne ka kalli gurare haka ake yi amma mu yanzu dai wani ya je ke ji wani ban aiki ne yana da mutane domin yana shigan waje goyi da kuka kuma shigan waje ina ɗabi'a wannan ɗabi'a mutu wannan ɗabi'a mutu an fahimta da kyau ko saboda haka ya kamata mu lura da kyau ɗakin Allah wani kula Allah ya ta da wannan bawa Allah Allah ya yawaita mana irin waɗanda suke yi da buri da niyya ka ta yanzu ba ka da komai yanzu kai jawa idan ba kai kai za a baka lada irin nasa ba na za a kwace ba ga annabi domin ne masa gifta ne masa gifta akan wannan aikin da yi domin aiki ne na Allah Allah ya saka masa da alkhairi damuwar da yake ci Allah ya yi masa Allah ya haɓaka arzikin sa muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin ta madaukaka ba su irin wannan ɗabi'u Allah ya yawaita mana irin Allah kai ta kawo mana matasa waɗanda suke da jiki da tantance makola da jiki domin matasan mu suka karɓi wannan ɗabi'a to za a zauna da dawa ma za ta yi kyau za mu san mu je guri a bara babu shi sai dai mu juya ko mu biyo mu ja gane Suleiman a je guri kaza suna da bukatar kaza a yi haka muke bukata in da awa ta zama haka na ta wuce ba ba a wanda muke tafiya wannan tafiya da ni ɗaya daga ciki ba da wanda yanzu za ku ga yana trending a a a a a social media ba ya je ibn hadith ai ko da shi abin da yake gaya mana kenan yake shi din ɗaliban su suka ba kai wannan duk yanzu suka tafi kauye yanzu suke da'awa zai kalli mutane a cikin matasan ɗaliban zai ce kai za ka gina masallaci a gurin ya ce sama da wani ajin ya ce kuma kai wanda ya zama hannu kuma wallahi ya gama matasa ko kowa ne ba an gina su malam akan ruhi na jan addini Allah ya kyauta. muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsohon da muka faɗa Allah ka biya mana bukatun mana da kai Allah ka zauna da kasar mu lafiya matasan mu Allah ka shirya mana su iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gaba muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsohon da muka faɗa ba da ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ƙara ruba mana asiri duniya da lahira kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kun ji rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa kulawa da su mun zama ɗaukaka waɗanda da suka sa aure a gaba da aure ta so gaba Allah ka shiga lamarin suna roƙon Allah ya suna yin kyakkyawa masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu Allahumma amina fi awqanina wa aslih haymatana wa la tu'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين